بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الجمع الكريم أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أنكم مقدمون على شهر رمضان شهر الطاعة والغفران والنجاة من النيران شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وإن من حكمة الباري تبارك وتعالى أن يتقدمه شعبان وهو شهر التمرن على الطاعات وفيه تفوح نسائم الإيمان مبشرة بقرب قدوم شهر رمضان شهر ينتظره المؤمن ويهتم به إنه شهر القراء شهر رفع الأعمال إلى رب العالمين وفي الحديث الصحيح كان أسامة بن زيد رضي الله عنهما يراقب حال النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان فرآه يكثر الصيام فيه أكثر من غيره فقال متعجبا يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه أحمد والنسائي أيها المؤمنون إن شهر شعبان ليس شهر كسل ولا فتور بل هو عند المؤمنين شهر استعداد شهر التهيئة شهر التدريب قبل ميدان السباق شعبان للمؤمن كالرياضي الذي يقترب موعد البطولة لا يدخلها فجأة ولا ينتظر يوم المنافسة ليبدأ التمرن بل يشتد تمرينه قبلها ويعود جسده على الجهد ويمنع نفسه من كل ما يضعف عزيمته ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان رواه البخاري ومسلم وذلك تعليما لأمته التمرن والتدرب لاستعداد تحمل الكلفات فلذلك المؤمن لا ينتظر رمضان ليبدأ التوبة ولا يؤجل صلاة القيام أو الصيام أو تلاوة القرآن حتى يدخل الشهر الكريم بل يدخل عليه رمضان وهو مهيأ قد درب نفسه في شعبان على الصيام وعود لسانه على الذكر وألف قلبه القيام والقرآن فقد روي أن الحسن البصري رحمه الله إذا دخل شعبان تغير حاله واشتد خوفه وقال أبو بكر البلخي الحنفي رحمه الله شهر شعبان شهر الزرع وشعبان شهر السقي شهر رجب شهر الزرع وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد فمن لم يزرع في رجب ولم يسق في شعبان فماذا يحصد في رمضان وكان عمرو بن قيس رحمه الله تعالى إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن معشر المؤمنين ومن جملة التهيئة لهذا الشهر الكريم مراجعة أحكام الصيام وتذكر آدابه وسننه وفضائله وأعماله ليحقق الواجبات والمندوبات ويتجنب المحظورات والمفسدات فإن معرفة ذلك يحفظ النفس إلى تحصيله أيها الأحبة فمن كان عليه قضاء رمضان فليبادر ما كان له سعة فإن شعبان هو آخر الأيام الأخر قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وليس له أن يؤخره إلى ما بعد رمضان إلا لعذر من مرض ونحوه ومن فاته لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء ومن أخره إلى بعد رمضان بلا عذر فعليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم على الصحيح عباد الله إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصام بعد ما انتصف شعبان ونهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه ونهى عن صوم يوم الشك إلا أن يتحقق ثبوت هلال رمضان على أصول الشرع ولم يكن من سنته صلى الله عليه وسلم إفراد نصف شعبان بصوم ولا تخصيص ليلته بقيام ولا دعاء معين وتعيين شعبان بالفطر من البدع المحدثة ما أنزل الله بها من سلطان أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم وبالإجابة جدير بسم الله الرحمن الرحيم dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin sammai da ƙasai muna neman taimakonsa cikin dukkan lamuranmu muna neman gafararsa tsarkakakken sarki muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu muna neman tsarinsa daga munanan ayyukanmu hakika dukkan wadda Allah ya masa baiwar shiriya to ba shi da mai batar da shi dukkan wadda Allah ya bar shi akan bata ya masa adalci ba shi da mai shiryar da shi ina shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kuma ina shaidawa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bawan Allah yake kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa da iyalan gidansa da waɗanda suka bi bayansa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku wannan jama'a masu albarka da karamci ina yi muku wasiya da ni kaina mu ji tsoron Allah mabuwayi maɗaukaki ku sani cewa kuna tunkarar watan azumin Ramadan na wannan shekara mai albarka ta alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Wata Ramadan wata ne na cikar ɗa'a, wata ne da Allah maɗaukakin sarki yake rabon gafara, wata ne na kubuta daga wutar Allah. Allah maɗaukakin sarki ya ce, wannan wata na Ramadan shi ne watan da aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa, lallai Alƙur'ani shirya ne ga mutane sannan bayani ne daki-daki wadda yake fayyace hanyoyin shirya kuma mai rabe tsakanin ƙarya da gaskiya lallai yana daga cikin hikimar Allah makagin halittu mai yawan albarkatu maɗaukaki da ya gabatar da watan sha'aban gabanin watan ramadan shi kuma watan sha'aban wata ne na ƙoƙarin yin training da sabarwa jiki da kuma zuciya akan ayyukan ɗa'a a cikin watan sha'aban nan ne tsimi na mumini yake tashi saboda bushara da karatowar wannan wata mai albarka wato wata Ramadan wata ne wanda mumini yake jiransa kuma yake bashi muhimmanci wata ne watan makaranta alkur'ani wata ne da Allah yake ɗaukaka ayyuka a cikinsa zuwa gare shi tsakakken sarki ubangijin halittu ya tabbata cikin hadisi ingantacce Usama dan Zaidu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kula da yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga a watan sha'aban yana yawaita azumi fiye da yadda yake yi a wani wata ba sha'aban ba sai yayi mamakin wannan al'amari sai yake tambaya ya ma'aikin Allah ban ga wani wata da kake yawaita yin azumi a cikinsa daga cikin watannin shekara in banda Ramadan ba sai watan sha'aban sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace eh Usama ai wannan wata na Sha'ban wata ne da mutane da yawa suke gafala wata ne da yawa daga cikin mutane da suke mantawa da shi suke mantawa da cewa yana makotaka da Ramadan wani wata ne da yake tsakanin Rajab da kuma Ramadan wata ne da a cikinsa ake ɗaukaka ayyuka na shekara zuwa ga ubangijin halittu don haka sai nake so idan an tashi tattara ayyuka za a kai na shekara a kai aiki na ina cikin azumi wannan hadisi yana cikin musnad na imamu ahmad da kuma al'imamu nasa'i hadisi ne ingantacce ya ku taron mummunai masu albarka lallai watan sha'aban ba watan kasala ba ne ba watan mutuwar gabbai da mutuwar zuciya ba ne shi wannan wata na sha'aban a wajen mummunai wata ne na kintsi da kuma shiri wata ne na shiryawa don tunkaran watan azumi wata ne na training da koyarwa jiki da kuma zuciya ayyukan da'a gabanin a shiga fagen fama na watan ramadan watan sha'aban a wajen mumini masu hikima suna cewa kamanninsa kamar wato mumini a cikin watan sha'aban kamar wadda yake aikin motsa jiki ne ko yake wasan motsa jiki ko yake wata musabaka ko ta guje-guje ko irin masu kwallon kafa ko musabaka ta ilimi wadda baya sakewa har sai ranar karawa sannan ya auka dole sai ya yi shiri sai ya sabarwa kansa ya yi gwaji ya je ya yi training ya je ya yi wasu abubuwa waɗanda za su taimaka masa wajen ranar musabaka ya yi fice to kamar haka mummuni yake a cikin watan sha'aban watan ramadan wata ne na azumi wata ne na sallah wata ne na zikiri wata ne na addu'a dukkan waɗannan ibadu wata ne na sadaka wata ne na kyauta wata ne na faranta mummunai rai wata ne na ayyukan alkhairi halartar majalis na ilimi to a watan sha'aban dukkan waɗannan ayyuka mummuni yana ƙoƙarin gwada su domin ya sabarwa zuciyarsa ya sabarwa gabansa ire-iren waɗannan ayyuka na alheri domin ya shiga cikin ramadan yana mai ainihin wato sabawa da irin waɗannan ayyuka ba zai zama bako ba idan ramadan ya same shi gangar jikinsa ta riga ta saba sannan ba zai samu mutuwar zuciya ko kasala ba ya zo cikin bukhari da muslim hadisin ummul mu'minin aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani wata da yake yawaita yin azumi a cikinsa kamar watan sha'aban ya zo cikin bukhari da muslim lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana rikan watan sha'aban watan azumi don ya zama karantarwa ga al'ummarsa ya zama suna da wani training na sabo da kuma gwaji domin shirin ɗaukan nauyin ayyuka irin na watan ramadan saboda haka ne mumini ba zai jira sai ramalana yayi sannan ya tuba ba mumini ba zai jira sai ramalana yayi sannan ya tsaya tsayuwar dare ba mumini ba zai jira sai ramalana yayi sannan ya azumi ba ko karatun alkur'ani mumini ba zai jira wannan ba mumini zai yi tun a watan sha'aban saboda ramadan ya same shi a shirye ya riga da ya gina zuciyarsa ya gina gabansa tun a cikin watan sha'aban sannan harcensa ya lugwigwita shi ya saba da ambaton Allah da addu'a da zikiri da karatun alkur'ani mai girma sannan zuciyarsa ita ma ta saba da tsayuwar dare ta saba da karatun alkur'ani an rawaito daga tabi'i al-hasan al-basri alaihi rahmatullah idan watan sha'aban ya shiga sai halinsa gaba ɗaya ya canza yanayinsa sai ya canza sannan tsoronsa da Allah sai ya karu abubakar albalhi malamin mazhabar hanafiya Allah ya masa rahama yana cewa watan rajab wata ne na shuka watan sha'aban shi kuma wata ne na ban ruwa watan ramadan kuma shine watan girbi yace yanzu wanda bai yi shuka a rajab ba balle ya ban ruwa a sha'aban me zai girba a ramadan amr ibn al-qais cikin tabi'ai Allah ta'ala ya masa rahama an rawaito cewa idan watan sha'aban ya shiga to yana rufe shagonsa yana rufe injinsa na nika sai kuma ya keɓe ya zauna ya farrage wa karatun alkur'ani mai girma ya ku taron mummunai masu albarka yana daga cikin kintsawa watan azumi mutum ya koma ya karanci azumi da hukunce-hukuncen azumi da ladubban mai azumi da sunnonin azumi da falalar azumi da irin ayyukan mai azumi domin idan azumi ya zo ya cika awunsa ya cika mudinsa ya samar da wajibai ya guje wa abin da aka hana ya zama tun kafin azumin ya same shi ya kiyaye dukkan abin da mai azumi yake bukata na ayyukan ibada ya ku taron masoya dukkan wadda akwai ramakon azumi a kansa to ya gaggauta matukar yana da damar ya rama ko mace ko namiji domin watan sha'aban shine dama ta ƙarshe na ramukon azumi na shekara ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha tana cewa na kasance ba na rama abin da yake kaina na azumin watan Ramalana har sai watan Sha'ban har zuwa sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sannan in canza tsari na saboda matsayinsa a gare ni ira da amincin Allah su tabbata a gare shi to babu laifi wanda bai rama ba har zuwa watan Sha'ban duka lokacin ramako ne amma idan watan Sha'ban ya kama to lokaci yana kurewa danja ta kama ga wanda bai rama azumi ba ba shi da hali yayi jinkiri zuwa bayan Ramalana sai dai idan akwai uzuri ko na jinya ko na uzuri wanda shari'a za ta aminta ta karba dukkan wanda ramukon azumi ya kufce masa saboda uzuri to babu komai a kansa idan ramadana ya wuce sai ya rama wanda kuma ya jinkirta bai rama ba da gangan ba tare da wani uzuri ba to zai rama kuma zai yi kafara kafararsa kuma shine ciyar da miskini guda madadin kowane azumi guda daya bisa zance mai inganci ya ku bayin Allah yana daga yana daga shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yin azumin nafila idan wannan watan ya raba biyu idan wannan watan ya raba biyu to ba a yin ba a kirkiran azumin nafila a yi kamar waɗannan kwanakin da muke ciki sai dai wanda ya ɗauko kafin azumi kafin watan ya raba biyu yana azumin sa na nafila to zai iya wucewa yana yi wanda bai fara ba kwata-kwata har watan ya raba biyu annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce yana cewa idan tasafa sha'ban fala tasumu idan sha'ban ya raba biyu to kar ku yi azumi sannan annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya hana gabatan watan ramalana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu a ce jibi ramalana yau kai azumi gobe kai azumi ko kuma gobe ramalana yau kai azumi kuma na nafila a'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ya ce la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu sai dai wanda dama yana wani azumi ya saba azumin litinin da alhamis kuma litinin sai ya zo jajiberar ramalana ko alhamis ta zo jajiberar ramalana ko kuma yana azumin nafila da ya ɗauko azumin nafila na sha'aban irin wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi ko kuma yana azumin ramuko ramuko ma duka mutum zai iya yin sa domin ramuko ba nafila bane ba to wannan duka babu laifi ko da ramazan saura kwana ɗaya ne ko da ramazan saura kwana biyu ne babu laifi mutum ya ci gaba da wannan ko kuma mutumin da yake kafara kisa mutumin da yake kafara kisa yayi rajab yayi sha'ban zai yi na ƙarshe 29 ga watan sha'ban babu laifi ya karasa azumin sa wannan wajibi ne baya daga cikin wanda aka hana don haka an hana tsiran azumin nafila bayan sha'ban ya raba an hana tsiran azumin nafila bayan ramadan saura kwana biyu ko saura kwana ɗaya amma wanda yake azumin ramuko ko yake azumin kafara ko yake azumin litinin ko yake azumin azumin alhamis ko yake azumin sha'ban to wannan babu laifi su ci gaba da azumin su sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana azumi ranar shakka ya hana azumi ranar shakka har sai watan ramalana ya tabbata bisa ka'idodin shari'a ranar shakka kuma ita ce ranar talatin ga watan sha'ban ita ce ranar shakka sha'ban ya yi 29 wata bai tabbata ba washe gari an tashi 30 ga wata to wani baya cewa bari dai in fara azumina daga yau e bari in fara azumina daga yau in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba shadda shari'a ba ta karɓan wannan ko dai ya tabbata jiya an ga watan ramadan yau a tashi ɗaya ga watan ramadan ko kuma bai tabbata ba yau a tashi ana ci ana sha babu azumi ranar shakka wadda ita ce ake cewa ranar shakka talatin ga watan sha'aban in ba a ga wata ba 29 ga wata na sha'aban washe gari sha'aban ne in an ga wata washe gari ɗaya ga wata ramadan ne amma babu ko dai ko dai bari in gwada bari dai ko dai babu wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana bi nafsi shar'i bi nafsi shar'i naha an sawmi yawmi shakk ya hana azumin ranar shakka ولم يكن سنته إفراد نصف شعبان بصوم ولا تخصيص ليلته بقيام ولا دعاء معين baya daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama keɓe ranar sha biyar ko rabin watan sha'ban wannan yinin keɓe shi da azumi baya daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sannan haka baya daga sunnarsa keɓe daren wannan rabin da wata sallah ta musamman sannan baya daga sunnarsa keɓe wannan yinin ko keɓe wannan daren da wata addu'a ta musamman wannan a addinin shi an ci akwai sannan haka mun gada wajen iyaye da kakanni a can baya wani azumi da ake ce azumin takande azumin takande shine azumin rabin sha'ban da can muna yara ana ce mana wannan rana idan kai azumi to kayi wa azumin ka na ramalana tike idan ramalana ya zo a wannan tiken za a yi ta ɗaure azumin mukan ka na ramalana to amma ilimi bai samar da shi ba addinin musulunci bai shar'anta shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sunnanta ba babu azumin takande a musulunci hasali ma ya ci karo da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da muka karanta idan ta safa sha'abanu fala ta somo idan sha'aban ya raba biyu kai ku yi azumi sai aka tsiri azumi kuma ranar da ya raba biyu aka sunnantar da wannan azumin aka ce shari'a ne wannan bid'a ce munka ta saba wa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan haka a ce akwai wata sallah ta daren nisfu sha'ban ko akwai wata addu'a ta daren nisfu sha'ban wannan duka bid'a ne ba wata sallah da aka kebe dan sha'ban ya raba biyu ba wata addu'a da aka kebe dan sha'ban ya raba biyu abin da huduban nan ta karanta maka game da sha'ban shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin bid'o'i wanda aka kirkira ma anzalallahu biha min sultan bid'ar mai da watan sha'aban watan sallah watan sha'aban ba watan sallah bane kamar yadda ya gabata a cikin hudu ba kunji ba wani wata ma a shekara in ba ramadan ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi a cikin sa kamar watan sha'aban yana azumi a watan sha'aban fiye da rabin sa ba wani wata kuma in banda ramadan da yake azumi a cikin sa kamar wannan amma sai muka gada a tsohuwar a tsohuwar rayuwa cewa wannan watan na sha'ban ana ce da shi watan sallar tsofi watan sallar tsofi rajab watan azumin tsofi suna azumtar rajab gaba ɗayansa wanda ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sha'ban din annabi baya azumtar sa gaba ɗayansa amma sai su azumce rajab gaba ɗayansa sai kuma su yi sallah a sha'ban sai ake ce masa watan sallar tsofi gaba ɗaya ma shi sai aka cire shi daga azumi gaba ɗaya sai aka sanya shi watan sallah wannan kuskure ne ya saba wa shari'ar Allah ya saba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Rajab ba a kebe shi da wata falala ba da ya wuce kawai wata ne cikin watanni masu alfarma babu wani azumin tsofi a cikin Rajab babu wata umra ta musamman a cikin Rajab babu wata sallah ta musamman a kwanakin Rajab babu wata addu'a ta musamman a kwanakin Rajab Rajab a jahiliya ne shawa suka canfa watan Rajab da musulunci ya zo ya kawar da camfinsu ya kawar da abin da suka kirkira rahabaniyatan tad'uha ma katabna ma katabnaha alaihim su suka kirkira Allah ya zo ya kawar da shi ya tabbatar da Rajab a matsayin wata mai alfarma amma ba a gina wata ibada a cikin Rajab ba to balle kuma a azumce shi gaba daya sannan Sha'aban kuma a ce watan sallah shi kuma Sha'aban ga abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawaita ma azumi yake a cikin sa da haka ba watan sallah bane ba Allah subhanahu wataala ya inganta mana rayuwarmu ya inganta mana ayyukanmu ya ba mu damar aikata daidai ya tabbatar da gadagan mu akan yi masa biyayya da yi wa manzonsa biyayya Allah subhanahu wataala ya hada mu da albarkar da take dake cikin watan Sha'ban ubangiji Allah ya sanya mu cikin masu isowa watan Ramadan sannan Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin yantattu daga wuta muna roƙonsa ya ƙara amfara mana numfashi da kuma damammaki na bauta masa akan yadda yake so bisa yadda ya turo annabinsa manzonsa Allah muna roƙonka amincinka da baiwarka da albarkarka cikin dukkan abin da ka bamu Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وإنه على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك مخبتين أواهن منيبين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واجئت من نيرانك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله